أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Bonferai, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci a yau Lahadi biyu ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da uku ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 wato da biyu to kamar yadda muka sani cewa a jiya muka fara tafsirin alkur'ani mai girma dama muna cikin suratul anfal Uh, mun tsaya ne akan karkashin aya ta 33 zuwa aya ta 34 duk da yake mun dan fassara kalmominta ne babu bayani mai yawa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta 33 zuwa ta 34 a shafi na 181 a cikin suratu wato al'amfal muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam Allah ya ce wa malahum Allah yu'adhibahum Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون kafin mu shiga da bayani akwai al'ada da muka saba cikin tafsiran da suka gabata in akwai wani abu wanda aka yi kuskure ko abin da aka zo da shi a dunkule ko akwai wani kuskure da aka yi na karanta aya galibi in naji ina maimaita wannan muna gyara shi to cikin tafsirin da ya gabata a masallacin imam malik na saurari waɗansu wurare da nika ganin suna da buƙatar a ɗan ƙara bayani kan su sai yan uwa su yi haƙuri a ƙarƙashin aya wajen wa izqalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw i'tina bi azabin alim wajen fa amtir alaina hijaratan min sama muka ce wannan yana nuna kafirai suna gaugawar a kawo musu azaba to mun karanto ayoyi waɗanda suke nuna cewa kafirai suna gaugawar a yi musu azaba kuma kamar yadda Allah faɗa a cikin Alƙur'ani cikin ayoyi da dama wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin wa yaquluna mata hadha al wa'du in kuntum sadiqin ya wa qalu ya salih ya salih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin da sauran ayoyi to sai muka kawo wata aya yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq ala innal ladhina yumaruna fi sa'ati la fi dhalalin ba'id a wancan wurin mun karanta la fi dhalalin mubin to mai hadda alqur'ani ne zai iya cewa kaza kaza ne a kuskure ne aka samu abu na biyu wajen qadiyya da muka kawo ta cewa Allah zai iya taimakon wato bawansa mu ce annabi ko kuma ma wani mutum bawansa na gari da ‘yan uwansa waɗanda ba su yi imani ba sai muka kawo zancen annabi shu'aib qalu ya shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi aziz kun ga wato annabi shu'aib ya samu kariya ta fuskar yan uwansa waɗanda suke ba masu imani ba saboda ana jin tsoron su ce sa ba a taba shi ba to mun kawo kissa ce karkashin ta kissan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka ji tsoron a taba shi saboda wato Abu Talib to sai muka kawo kissa ta annabi wato Salih muka ce shi ma wannan ta faru gare shi amma ba mu da tabbacin malamai sun yi bayanin wannan ko su yi bayanin wannan ba to amma a ƙarshe sai ya bayyana ƙarar cewa lalle tabbas shi ma wannan ta samu gare shi domin an ji tsoron a halakar da shi saboda mi saboda ƴan uwansa qalu tallahi lanubay lanubayyitannahu wa ahla thumma lanaqulanna lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwaliyihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun kaga sun ji tsoron su taba shi shi annabi salih saboda yan uwan shi kenan wannan magana ita ma ta tabbata wanda ya saurari karatun da suka gabata sai ya yi hatara sai qadiyya ta gaba kafin wato ta karshe kenan ko na karshe guda biyu a ƙayar da muka karanta ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun mun kace wato malamai sun yi fassara guda biyu la takhunu allaha war rasul kar ku yaudari Allah kar ku yaudari manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa takhunu amanatikum wadansu malamai suka ce za a kaddara an kenan wa an takhunu amanatikum sai zaman to an hana a hada a hana yaudara ta Allah da ta manzo domin yaudara ta Allah da ta manzo abu guda ne yaudara ta kawo ku kuma abu daban ne to an hana ku hada haram da haram amma an ka ce ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allaha war rasul wa takhunu amanatikum wadansu malamai sun kaddara lam kenan wato wala sun kaddara la kenan wala takhunu amanatikum sai ya zamanto kowanne daga cikin yaudara da yaudara wadda ta shafi addini da Allah da manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yaudara wadda ta shafi ku kowanne an hana shi a yi shi daban kenan a takaice in an ce an hana a hada ba ɗaya shi da an hana kowane daban ba domin da haram da halat an hana a haɗa su amma ana iya yin halat ita ko haram a kauce mata shine bambanci tsakanin waɗannan fassarori guda biyu ga wanda ya saurare tafsirin mas'ala kafin ta ƙarshe ga tafsiran da suka gabata saboda abubuwa ne muna son mu yi bayanin su amfanin yan uwa kisar da muka kawo ta muqatil bin sulaiman da shi da abu ja'far al-mansur da yema ya ce masa wa'azi lokacin da ya kai ga karagar mulki yake cewa da mi kake son in yi maka wa'azi sai ya ce ina son ka min wa'azi da abin da na gani ko da abin da na ce da abin da na gani to sai kawo kissa ta Umar ibn Abdul Aziz wanda ya bar ma 'ya'yansa wato dukiya yar kaɗan alhali kuma ya zama babban shugaba ne alhali Hisham bin Abdul Malik ya bar ma 'ya'yan shi dukiya masu yawa to shi Umar ibn Abdul Aziz lokacin da ya zo kan karagar mutuwa ana mamakin ya za a yi kana babban shugaba kuma ka bar ma 'ya'yanka dinari ba su wuce kaɗan bago zuwa goma sha ɗaya to shine sai kawo ce in ƴaƴan shi sun kano salihin fallahu ya tawalla salihin in sun kasance nagari Allah shine ke jibintan lamarin mutane nagari wa in kanu ghayra zalika in kuma ba mutane ne nagari ba yace to falam atruk falam atruku lahum ma yu'inuhum ala ma'siyatillah to sai ce ma yu'inuhum a lokacin da muke larabcin saboda muna karanta sai muka ce ma yu'inu lahum to wanda yake jin larabci zai gane cewa wannan lahum din babu ta to mun gyara ma yu'inuhum ala ma'siyatillah abinda zai taimake su dan haka wannan lamun kin babu ta cikin bayani ne azarbabiya ce da kutuntu in baki ya kawo ta ina fatan yan uwa wato sun fahimci waɗannan bayanan da muka kawo wanda biya saurari tafsiran da suka gabata kenan sai ya hattara in ya ji waɗannan bayanai sun zo a kuskure to tana yiwa sai ya samu damar da abin nan sai abu na ƙarshe ayar da muka karanta a cikin suratul ahqaf da muka kawo a satirul awwalin a cikin alqur'ani mun ka ce wailaka inna wa'dallahi haqq fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin mun ketare wailak inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin dan haka alqur'ani gagar ba dauni ba wanda isa ce bai kuskure a cikin alqur'ani shi yasa idan muka saurari karatutukan da suka gabata akwai kuskure muna gaya ma yan uwa don saboda amana ce ta ilimi ana ran masake mai mutamu na aya sai mu shiga cikin tafsiri
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata kan wata katobara da kafirai sun ka roki Allah subhanahu wa ta'ala cewa suna fatan Allah shi musu azaba in alkur'ani gaskiya ne وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء سنتي أي مسو روا نأزابا دقى سماء to sai Allah subhanahu wataala ya faɗi akwai ababe guda biyu da suka kori cewa za a yi musu azaba wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kana tare da su ma'ana anta muqimu bi makka wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba alhali suna istighfari a jiya mun kawo bayanai da malamai suka kawo masu yawa kan an yi musu azaba bayan tafiyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda waɗansu malamai suka ce waɗannan sharuɗan guda biyu sun koru wato manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita sun fitar da shi sannan kuma ba su yi istighfari ba sai Allah ya azabtar da su waɗansu daga cikin malamai suka ce wa hum yastaghfirun ana nuhin istighfarin masu imani shine abin da ake nufi to tunda masu imani suna istighfari shi yasa Allah bai musu azaba ba irin waccan amma sai musu azaba da takobi ko kuma musu azaba da yunwa kamar da malamai suke faɗa sai waɗansu malamai suka ce wa hum yastaghfiruna a'a su kafirran su yi istighfari da kansu kenan sai zaman to kafiri wani lokaci yana iya amfanuwa da aikinsa na alkhairi kamar yadda muka kawo maganganu na malamai a tafsirin da ya gabata da wanda ya saurare mu ya ji sannan waɗansu malamai suka ce wahum yastaghfirun a'a wahum yuslimun ai za su musulunta zuwa gaba Allah ya san za su musulunta shi yasa bai musu azaba ba waɗansu kuma suka tafi ce a'a wahum yastaghfirun ko su busu musulunta ba za su haifi ƴaƴa waɗanda wato za su yi istighfari maganganu ne na malamai kuma na faɗi littattafai sai Allah ce to wa malahum malamai sun yi magana nan wa malahum ai wa ma sabata lahum ko ko ayyu shay'in sabata lahum menene ya tabbata gare su Allah yu'adhibahumullah cewa Allah ba zai musu azaba ba wa hum yasudduna 'anil masjidil haram alhali suna kange mutane daga masallaci mai alfarma wa ma kanu awliya'a sannan su bu su kasance ba awliya'ahu ma'abutan ɗakin ko kuma awliya'ahu za mu zo da bayani lokacin da za mu bijiro da bayani akan aya ba su kasance waliyan Allah ba in auliya'uhu lalle waɗanda auliya'uhu shi masallacin nan mai alfarma ko kuma in auliya'uhu waɗanda awwaliyai na Allah illal muttaquna sune masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala walakinna aktharuhum la ya'lamun sai dai da yawan su basu da sani ko kuma dukkan su bu sani ba to kamar yadda al'ada ta gabata muna bayanin aya a gurguje sannan mu dawo mu bita akan wasu mas'aloli da ke cikinta wa ma lahum waɗansu malamai sun tafi cewa ita wannan ma tana nan matsayin istifhamiyya takririya an gane ko kenan wato sun tambaya ce aka yi ma istifhamiyya ta tambaya ce tambaya ce kuma ta tabbatarwa kenan wa kaifa la yu'adhibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram ya zai Allah ba zai musu azaba ba istifhamu ta'ajjub an gane ko kamar abin mamaki ne Allah ya gane a ya za a yi ba za a yi musu azaba ba wa hum yasudduna anil masjidil haram alhali suna kange mutane daga masallaci mai alfarma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ma nan nafiya ce ma'ana mai korewa ce an gane ko kenan wa ma lahum alla yu'adhibahumullah kenan mi zai kore musu azaba Allah wa hum yasudduna anil masjidil haram alhali kuma suna kange mutane daga masallaci mai alfarma kenan magana biyu ce amma duk wanda ka ɗauka malamai zaka iske suna bayani a kai dogon bayanin dole zaka iske sai ka shiga cikin manya-manyan littattafai ka diba cikin addurrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-samin al-halabi zaka ga wannan Allah yu'adhibahumullah an wagga waɗansu daga cikin malamai sun ɗauke ta matsayin an wadda ake ce ma nasiba kenan sai zaman to yu'adhiba fi'ili ne mansubi da an wa alamatu nasbihi al-fatha waɗansu kuma suka ce a'a wagga annahu la yu'adhibahumullahu shiki kenan sai zaman to an ce wanda yake mukhaffafa min athqila wanda ba ta aiki cikin fi'ili to ya an kai kuma ta yi aiki a cikin shi bayan la ta shige ta waɗansu malamai suka ce a'a ba laifi harafi ya zaman to sila in an ce sila ma'ana kamar ƙara shi aka yi wato amma kuma ya zaman to yana aiki ba zai hana shi aiki ba kenan la ba za ta hana an aiki ba kamar yadda Allah subhanahu wataala a wani ya ce qala amma qalilin la yusbihunna nadimin kaga an kalilin ne duk da yake mata zo ba ta hana ta aiki ba to nan ba ba za ta hana nan ba magana ce ta malamai wa ma lahum alla yu'adhibahumullah mi zai hana Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kenan ma yamfi anhumul azab in mun dauke ta ma nafiya mi zai kore musu azaba ko ko in mun dauke ta istifhamiyya wa kaifa la yu'adhibuhumullah ta yaya Allah subhanahu wa ta'ala ba zai musu azaba ba wa hum yasudduna 'anil masjidil haram suna kange mutane wato daga masallaci mai alfarma an gane ko to nan da ya ce wa hum yasudduna anil masjidil haram suna kange mutane daga masallaci mai alfarma a wannan aya har yanzu akwai sauran ishkali da yake da alaka da waccan aya waɗansu malamai suka ce to wagga aya wato ta shafe hukuncin waccan aya idan aka ce ta shafe hukuncin ta ai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba suna istighfari to sai ce wa ma lahum alla yu'adhibahum Allahu hum yasudduna 'anil masjidil haram mi zai hana Allah shi musu azaba kina kaga kaman nan sai sun ka ce wancan labari ne aka bayar daga baya sai aka shahe wannan hukunci malamai waɗanda suka san abinda a ka'ida ta shafiya suka ce wannan la yajuzu mutlaqan bai halatta ba a ce wannan aya ta shafi hukuncin waccan aya don waccan aya labari Allah yake bayarwa shi ko in Allah ya bada labari hukunci ne ake shafewa amma ba a shafe labari don bayyuwa Allah ya bada labarin abu ya yi kuskure ya dawo ya ce kuma ya shafe wannan hukunci da haka yan uwa sai a yi hattara da irin waɗannan maganganu da zamu gani sai dai malamai suka ce to mi ake nufi Allah ya azimu Allah bayan ya ce ba zai musu azaba ba kuma sai ce yanzu zai yi musu azaba waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa na abinda ake nufi Allah ba zai musu azaba ba wa ma lahum Allah yu'adhibahumullah بعد واتو خروجي بعد خروج النبي صلى الله عليه واله وسلم والمؤمنين مي زي هنا الله يمسو عذابا bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita da mu'minai kenan babu matsala Allah shi musu azaba mai jalali ne ce bisayfi ba'da khurujika Allah shi musu azaba bisayfi da takobi ma'ana ta fuskar yaki ba'da khurujika bayan ka fita wal mustad'afin da mutane masu rauni kenan wannan shine magana amma wa alal qawli al awwal hiya nasikha lima qablaha an gane ko akan magana ta farko yace wannan aya ta shafi abin da ke gabanin ta waqad azabahumullahu bi badrin wa ghairi Allah ya musu azaba da badar da wani shi kina Allah ya musu azaba a'a bata shafe ba domin mi domin labari ga Allah ba a iya shafe shi duk da yake malam ya kawo shi wallahu ta'ala alam wadansu kuma suka ce a'a wa ma lahum alla yu'adhibahumullah mi zai hana Allah ya musu azaba an gane ko kenan dan da anka ce Allah wa ba kana Allahu liyu'adhibahum Allah ba zai musu azaba ba ana nuhin azabul istisal na azaba ta hallakar da su gaba ɗaya an gane ko sannan wa malahum Allah yu'adhibuhum Allah mi hana Allah ba zai musu azaba wanda ba ta hallakarwa ba babu abin da zai hana wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce wa ma kana Allah li yu'adhibuhum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba azaba ta duniya an gane ko kana tare da su amma nan wa malahum Allah yu'adhibuhum Allah mi hana Allah ya musu azaba a lahira kenan Allah bai musu azaba a duniya ba wanda cikin ya sha ya tsira daga cikin kafirai amma a lahira in dai bai tuba ba Allah subhanahu wataala zai yi masa azaba to kaji maganganu daga cikin maganganun da malamai suka kawo shi yasa irin waɗannan ayoyin suna buƙatar ɗalibin ilimi ya diba littattafai daban-daban kafin ya ce zai fassara su me zai hana Allah ya musu azaba wa hum yasudduna anil masjidil haram suna kangewa to nan sai bai kawo wa suke kangewa ba an gane ko to amma za ka gane cewa waɗanda suke kangewa ɗin nan sai ka duba cikin fassara sun hana manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da musulmai ina fata an fahimce ni Allah ya tabbatar da wannan a cikin ayoyi da dama humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahilla walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما كينان دي أتكأتي وهم يصدون سنا كنج منزو صلى الله عليه وآله وسلم عن المسجد الحرام دقا مسلاتي مي الفرما أشي با يوني أكفار كنج متاني دقا شغا مكة با با كورونا فيروس ما تزو تسا تاريهي يميتو آآ آه آه kange mutane daga makka saboda samun matsaloli a kasashen musulmai an gane ko ko kuma samun matsaloli tsakankanin musulmai su yi kansu taskur su hana kansu ai an samu ya tarihin musulunci sai dai abin da ya kamata shi manzo sallallahu alaihi wa sallam ba wani laifi yayi ba a'a kafirai ne suka je suka tare to mu kuma mu dubi kawunan mu menene yake faruwa ina fata an fahimce ni yau makka ana kai kwaya gashi na abin ya zama ruwan dare game duniya makka karuwai suna zuwa cin kasuwa yan daudu suna zuwa cin kasuwa masu yanka aljihu suna zuwa cin kasuwa a can duk wani mai sabon Allah yanzu ma sai mai da makka ita ce wurin da yake zuwa da mai tsafi wanda zai je tsafin shi ba zai yi ba sai ya je a garin makka yayi kaza yayi kaza ko ya turbude wani abu ko ya wani sabon Allah subhanahu wataala to musulmi suna wannan suke son a ci gaba da barin su su rinka zuwa ai ba aikin haji bane da yawa waɗansu akwai bandar take kai su da haka kenan dole na Allah subhanahu wataala ya nabba da musulmai an gane ko kuma kafirai dole Allah ya nabbaha su kun ga masu kange mutane daga masallaci mai alfarma musamman ko da ba masallaci mai alfarma ba ka kange mutane kana daga cikin mafi zalunci daga cikin bayan Allah masallaci ne gashi dai ba masallacin makka ba a ce masallaci wanda ba na makka ba ka kange mutane ba tare da wani uzuri na shari'a ba to kana daga cikin mafi zalunci daga cikin bayan Allah Allah ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم kun ji abin da yake faruwa da haka yau kun ga manya-manyan kasashe idan muka ɗauka a ƙasar china wasu shekaru kun ga mutum miliyon ɗaya na cikin musulmi waɗanda asalin su da 'yan ƙasar turkiya ne kamar da suke basuwa an hana su sallah an kange su an sa su cin abin nan kada su sa tsammanin bala'i ba zai zo musu ba wannan zalunci da suke ba musulmai in kuka duba kasar india da aka kai hari pakistan rikicin su tsakanin su kashmir da india rikicin da ya taso musulmin da akwai kasar india sun kai kusan mutum musulmi miliyan 300 amma saboda su musulmai ne kuma kasar pakistan kasa ce ta musulmai kawai yanzu da aka samu matsala wai sai su shugabannin nan kasashen india suke cewa wai musulmi idan ba za su iya zama a kasar indiya ba su sani inda dare musu ta'addanci ne wannan mutum miliyan 300 a ce su san inda sun kai inda za su su ba 'yan kasa ba ne wannan zalunci ya yi yawa ina fata ana fahimta ta to da haka duk wanda yake kange mutane daga aikin alkhairi ba wai sai masallaci mai alfarma ba a'a duk aikin alkhairi idan ka hana mutane ko ka rusa masallaci ko kuma a'a ka sa a liƙe masallatai ka hana a yi ibada don saboda son ra'ayinka to za ka gane kurinka Allah ce zai shawa azaba ni zai hana Allah shi musu azaba ga su da larabawa ne garin makka kabilan manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ce zai musu azaba to a zamanin sa kuma wannan ayat ta sauka to ina ga wanda zai yi wani abu bayan wannan zamanin Allah kai mu tsari wa hum yasudduna anil masjidil haram suna kange mutane daga masallaci mai alfarma Allah ya faɗi cewa sun kange mutane daga masallaci mai alfarma har Allah ya faɗi ƙa'idodin da za a aiki da su wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu a qira'ata ibnu kathir da abu amr wala yajrimannakum shana'anu qaumin in saddukum anil masjidil haram kaga wagga an li an saddukum kenan dan sun hana ku kada ku je ku yi kiyayya da su ku yi gaba da su ya kamata ku yi musu adalci inji musulunci an gane ku kada ku yi ta'addanci to amma kuma wala yajrimannakum shana'anu qaumin in saddukum anil masjidil haram innan tana nuna in sun kange ku to wagga qira'a mi take nufi qira'a ce ta ibnu wato abin nan ibnu kathir da abu amr sai malamai suka ce qira'a ce da take nuna ijazi na alqur'ani wannan yana nuna zuwa gaba ma kafirai za su iya hana mu shiga masallacin makka to sai Allah ba da hukunci kadiba cikin suratul baqara wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum fabastaysara min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idha amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka 'asharatun kamilah dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram wattaqullaha wa'lamu alamu an Allah shadidul iqab almuhimmu dai Allah ya faɗi cewa in saddukum zuwa ga ma zai yiwa ashe ijazi ne na alqur'ani wanda zai nuna cewa wata rana za su iya kokarin su hana mu za su samu sa'a ba za su samu sa'a ba Allah subhanahu wataala ya bar makansa wannan sani ala ayyati hal wa hum yasudduna 'anil masjidil haram Allah ce wa ma kanu awliya'ah su bu su kasance ba bu su kasance ba awliya'ahu awliya' jam'i ne na waliyun sai a ce auliya dukkan fa'il wanda ya zamanto mushaddad ne ma'ana ya zamanto a ƙarshen shi akwai shadda an yi idghami wato zaka iske yana zo akan wazna af'ila waliyun sai a ce auliya sakhiyun sai a ce askhiya taqiyun sai a ce atqiya kamar yadda malamai sun kace to wa ma kanu auliya na Allah ya kore busu kasance ba auliya ahu waɗansu malaman tafsiri suka ce nan wa ma kanu auliya a hubu su kasance waliyai ba na shi wannan ɗaki domin na ana nufin majibincin lamarin wannan ɗaki wanda ke kula da shi sadana kenan kamar da suke cewa wannan kuma sai Allah tabbatar da wanda a cikin suratu tauba ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi narihum khalidun to kaga Allah ya kore cewa su mushrikai su ne majibintan lamari mulmarin wannan ɗaki a'a sun dai kwaci kwaci ne kawai suka yi waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wa ma kanu awliya'a su ba su kasance waliyan Allah ba domin su kafirrai ne shi ko Allah ba waliyin kafirrai bane ko ba haka ba wallahu waliyul mu'minin zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum to duka waɗannan fassarorin guda biyu babu matsala wa ma kanu ahu lalle ba su kasance waliyan Allah ba saboda su kafirai ne kuma wa ma kanu ahu ba su kasance majibintan lamarin ɗakin ba su cancanta da shi ba dama kafiri bai cancanta jibinci lamarin wannan wurin ba sannan duk wanda yake waliyan Allah ai shine cancanta da wannan ɗaki sai Allah ce in auliya'uhu majibintan wannan ɗakin an gane ko illal muttaqun su ne masu jin tsoron Allah ko kuma in auliya'uhu an gane ko malaman da suka ce wa ma kanu auliya'uhu bu su kasance waliyan daki ba sai suka ce in muka maida damiri zuwa ga Allah kenan alwawu isti'nafiya ce in muka maida damiri zuwa ga almasjidil haram sai ya zamanto wawul atfi ce kenan laifi biyu gare su yasudduna anil masjidil haram suna kange mutane daga masallaci mai alfarma wa ma kanu awliya'a kun bu su kasance waliyai bana wannan ɗakin kenan wannan yana zamantowa sardiya Allah shi musu azaba in kun mun ka ce wa ma kanu awliya'ahu istinafiya ce kenan damiri zai kuma zuwa ga Allah su ba waliyan Allah bane Allah ya kore in awliya'uhu illa almuttaqun waliyan Allah ko ko waɗanda ya kamata su jimbinci wannan ɗaki almuttaquna su ne masu jin tsoron Allah su ne masu imani don haka dangantakan mutum zuwa ga addini ba wato ita ce ake hankalta ma ba jinsi ba ko yare ko kasancewa ɗan gari waɗanda suke tinƙaho da su 'yan makka ne sun gadi ɗakin makka tun gadin gadin suke jin yaren wato wannan yankin da komai duk Allah cewa ma kanu auliya Allah ne ce ba mace mantan lamari ba shi yasa sai ya bayyana su wane ne nafiyun wa isbat kaga nan Allah ce wa ma kanu awliya'a ya kore musu a cikin suratul tauba ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun sai ce in awliya'uhu illa al muttaqun al ithbat ya tabbatar da waliyantaka ga masu mi ga masu jin tsoron Allah haka ya tabbatar da shi a cikin suratul tauba inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin Allah ce walakinna aktharahum la ya'lamun sai dai da yawan su ba sa da sani to al'ada ce ta alkur'ani an ce da yawan su to kenan wasu daga cikinsu suna da sani sun ka aikata wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce lalle da yawan mutane sun san cewa wato walakin da aksarahum la ya'lamun wa fi yawancin kafirai ba su sani ba cewa ba su ne suka cancanta da wannan ɗaki ba amma akwai kaɗan daga cikinsu masu hankali sun san cewa masu imani su ne sun ka cancanta waɗansu kuma suka ce ƙila waɗansu malaman tafsiri sun ka ce abbara bil aksari anil jami'a wani lokaci ƙur'ani zai ce aksara mafi yawanci amma yana nufin dukkansu ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun dan wanda sun kace wato kulluhumul kafirun dukkan su kafirai ne domin ba za a fitar da wani ba kama wato kamar wani lokaci kuma abbara bil qillati alla shay zaka ji qur'ani ya ce kadan amma yana nufin babu wani abu wato wani lokaci sai ya zamanto ya faɗi kadan amma yana nufin gaba ɗaya ma ba a samu ba wato al'ada ce ta alqur'ani waɗansu kuma suka ce daga ciki yana kore abu wani lokaci an adamul intifa wani lokaci sai qur'ani ya zo ya ce babu abu amma ba yana nufin babu shi bane a amfani ne bai da shi yasa sai ka karanci al'ada ta alqur'ani ko ya ambaci abu ya kore shi amma yana nufin ba shi ne duka ba laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ko laysal birru an gane ko qira'ata hafsu da hamza laysal birra ba aikin da'a bane ku juyar da fuskokin ku gabas da yamma shi yasa wanda ba su fahimci larabci ba bu san shari'a ba sai sun ce Allah ya kore ma yin sallah musamman yan qur'ani wanda daga cewa yanzu babu yin sallah sallah haramun ne a'a yana nufin ba wai to ba wai yin sallah ba shi kadai ne aikin da'a walakin albirra ban amana billahi wal yawmil akhir an gane ko wal mala'ikati wan nabiyyin wa aqama as-salata kaga ai ya tabbatar da ita da haka wannan fassara ta soki burutsuci wani lokaci sai ya ce babu abu amma yana nufin babu amfani fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun kaga yace fala ansaba bainahum yawma idhin babu dangantaka amma kuma sai tabbatar da ita yau mai firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kaga ko ya tabbatar da da an ce yau mai firrul mar'u min akhihi ai ga dangantaka nan tazo amma da nufin bata da amfani da haka yana da kyau yan uwa dalibai mu koyi sanin yadda tafsirin alkur'ani ke tafiya da ka'idodin tafsiri da kuma na larabcin da na hadisan kafin mu je mu je zamu yin tafsiri walakin na aktharahum la ya'lamun sai dai da yawan su ba sa da sani kan cewa wato su ba su ne suka cancanta ba domin wanda ya cancanta shine wanda ya imani kuma wanda ya bi tafarki na annabi ibrahim shi yasa allah kore dangantaka su zuwa ga annabi ibrahim ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wa ma kana minal mushrikin wanda shi yake kawo mu cewa yanzu rigimar da aka yi tsakanin musulmi an gane ko dole na ga qadiya zamu kawo saboda tana alaka da zamani musulmi suna cewa masallacin kudus nasu ne yahudawa suna cewa masallacin kudus nasu ne ko ba haka ba to yanzu kaka wa yake cancanta sai su ce ai zamanin annabi suleiman aka gina shi musulmi ba su da alaka da shi a'a wa yake akan addini na addinin musulunci na gaskiya musulmi su da shi akan addinin da annabi ibrahim ya zo da shi kenan su suka cancanci wannan wuri wanda bai akan tafarkin annabi ibrahim bai cancanci wannan wuri ba wannan ita ce ka'ida ta gaskiya ba sai mun bata maka mu lokaci ba wanda yake akan addini na gaskiya na annabi ibrahim annabi ibrahim musulmi na don Allah ya ce walakin kana halifan muslima idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim ba bai yahudi bane ba kirista bane ma'ana addinin sa ba zancen jinsi akai ba to dan haka ya za a yi a zo kuma a ce yahudawan su kwace wannan wurin suna magana suna cewa ai su ne kakakinan su shekara dubu uku shi ba kakanka ake nufi ya gina wurin ba ba wai ana amfani ne da jini ba ko yare ko ka taba zama wurin ko ka taba zama ba shin kai musulmi ne ko ba musulmi ba ne shi ne kawai kazi da ake zance kaga da mutanen makka Allah ya ce wa makanu awliya'ahu mutanen makka da ce ba sun cince haramin makka ba kafirai daga cikin su ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah to haka yahudawa da kiristoci su kansu shirka ce suke yi dan Allah ya ce wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni Allah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun da haka su mushrikai ne ba su cancanta ba yadda an ka ce ma mushrikan makka ba su cancanta da su jibinci lamarin masa masallacin makka ba haka ne za a gaya min mushrikai waɗanda ke cikin yankin falastini yanzu ba su cancanta da masallacin nan ba ko kiristoci ne ko yahudawa ne allah bai san da su ba amma sun da suna da makamai sa abin da suke yi kafin allah subhanahu wa ta'ala ya waiwaye su allah mu je aya ta gaba wa ma kana salatu وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم صلى الصبح تكسن تيبا عند البيت أو رنداكي إلا مكاء وتصديا إلا مكاء سي واتو مكاء أنا إيتي مكاء شيني واتو الصفير shine fito ko fit abin nan ko mu ce shewa yadda waɗansu suke cewa wa tasdiya da tasfiqan shine tabi an gane ko shine abin da suke aikatawa sai Allah subhanahu wataala ce fa dhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandane azaba saboda kafircin da kun kasance kuna yi to nan Allah subhanahu wataala ce wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce bayan sun hada musulmi zuwa masallaci sai suka je suna aikata wannan ita ce sallar su ma'ana su sun hana masu bauta ta Allah su yi irin wadda Allah ce su ko sun zo sun cika ɗaki suna taɓi suna fito suna cewa bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala suke yi kamar abin da yake faruwa yanzu a wuraren ibada na zamani ka ji an zo an ka manya-manyan ganguna an ka 'yan mata sun sha shiri eh ana rawa ana kiɗi ana runguman mata ana cewa kuma wai ibada akai aljanna da da sabon Allah da anima aljanna ya kamata waɗanda suke kasashen turai su zama to masu hankali duk abin da Allah hana suka iske an kai shi wurin wata ibada wai ibada ake yi fa a ce maka wai za a zo a tara mata da maza a rungumi juna a shage a yi rawa a yi komai wai a ce wai duk cikin ibada na wace ibada ce wannan subhanallah Allah kai mu tsari kenan bayan hana musulmi zuwa masallaci sai ta zamanto ita ce wannan sallar su shine wadansu malamai suka ce Allah ya kire sallar sunan sallah ba dan saboda sallah ce suke yi ba domin fito ba sallah bane tabi ba sallah bane amma Allah ya kira shi sallah wajen mushakala saboda sun hana mu yin sallah ta Allah sai sun ka zo suna yin irin tasu sallah ta shashanki ta tambada ina fata an fahimci ni kamar inda Allah ce fa man i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum kaga wanda ya muku ta'addanci ku yi musu ku yi masa ta'addanci ma'ana ku mayar masa da martani wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna tamkar ta alhali ko wato mai da martani wato ba ba abin nan bane waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a nan abin da ake nufi wa ma kana salatu ba inda albayti illa muka'an wa tasdiya abin da ake nufi da shi shine wato lokacin da ake karatun alkur'ani ana sallah sai su zo suna ƙoƙarin hana a yi sai su zo suna taɓi suna fito ma'ana suna son su hana kenan musulmi suna ga sallah su ko sai su zo suna yin fito ma'ana suna shewa suna son mi suna son su hana a yi sallah wanda kuma shine abin da yake faruwa a yanzu za ka ga waɗansu in ana ibada lokacin ne za su kawo abin da zai hana a yi bautar ubangiji waɗanda mutane suna cikin hatsari ina fata an fahimce ni an gane ko ma'ana kenan sai zama to kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun kenan suka ce kada ku saurari wannan alqurani ku zo ku yi wato abin nan ku zo la tasma'u li hadha alquran kada ku saurari wannan alqurani walghaw fihi ku yi wato daga murya ku yi rashin mutunci ku hana a saurari alkur'ani la'allakum taghlibun don ku rinjaye masu karatu alkur'ani waɗansu daga cikin malamai kuma suka tafi cewa a'a wa ma kana salatuhum inda albayti sallar su bata kasance ba illa muka'an wa tasdiya shine at-tawaf bil bayti uryanan sun kasance suna kewaye daki lokacin da suke sallah wato zir ko abin da ake kira zindir mutum ya tube ya zamanto yana kewaye daki wai wannan ita ce sallar su kun ga aiki na jahiliya wanda ko nan ba a wuce ba a zamanin mu yanzu kasashe lokacin da akwai jahiliya za ku ga yanzu ana roƙon ruwa sai a shirya burja mace ta zo ta tube daga ita sai abin nan ana yawo ana cewa kururu burja wai tsawai roƙon Allah ne ake yi Allah ya kawo ruwa alhali kuma ana sakon Allah subhanahu wataala ala ayyati hal dai waɗanda abubuwa duka na jahiliya ne da son rai wato sallar su dai ko ta kasance sallah ce wadda sun kasance suna suna kewaye daki ko ko sallah ce wadda suka hana musulmai su ko suka zo suna yin irin tasu ta son rai ko ko a'a suna hana musulmi lokacin da suka ji musulmi na karatun alkur'ani su zo su yi rashin mutunci duka malamai sun kawo irin waɗannan maganganu illa muka'an sai kuma muka'an an gane ko shine akwai maganganu da dama amma maganganun da malamai suka fi wato rinjaye suwa shine safiran nan ba mai jilalin ya kawo shi safiran shine wato fito daga as-safir ne shine sunan wani tsuntsu ko kukan wani tsuntsu da ake kira wato abin nan as-safir sautu safirul bulbuli kamar da suke cewa wato wannan kalima ana cewa maka yamku makwan wa mukan wa muka'an wanga duk masadirkin shi ne amma waɗansu malamai suka ce ana cewa muka'an to an ce muka'an sun ce sunan wani tsuntsu ne an kana shi ana kiran shi al-yaqub al-yaqub tunda ya sunan yaqub ma'rifa ne bai dauka alif wallam to ya an ce al-yaqub sunan wani tsuntsu ne laraba suke kiransa mukka saboda kukansa wanda suka ce a'a mukka'an masdar ne an kawo shi lil mubalagha to wannan sai zaman to ya kawo wata qadiyya sabuwa cikin larabci shine asalin siyagul mubalagha ana kawo ta ne ga suna a ce fa'al fa'alun lima yurid to amma masdar aka mishi shadda a ce shi ma yana nufin karfin aikatawa to wannan ita ce mas'ala da wadda take sabuwa mukka'an shine wato wanda yake yana kuka ma'ana kenan safiran suna yin fito an gane ko waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce to duk abin da ya zamanto abu ne wanda yake da alaka da kuka ko da sauti a larabci yana zuwa a wazani fo'al kaga almuka'u bidom sai a ce albuka'u kuka as-surahu ko ba haka ba a ce kuwa ko sun ka ce lam ya shudda min asma'il aswat illa al-ghina wan nida suna na sauti wanda an ka samu da kasra a larabce sun ka ce biyu ne kawai al-ghina'u ba a ce al-ghuna'u ba an-nida'u ba a ce an-nuda'u ba duk da yake shi ma al-ghuna wadan sun tafi cewa ana cewa al-ghuna'u a larabci kenan sai zaman to an-nida'u ne ne kawai illa muka'an wa tasdiya sai kuma tasdiya sun ka ce tasfiqan shine wato tabi an gane ko ma'ana suna yin tabi lokacin da suke yin ibada kaji wannan duk shine wato abin nan sallar su wasu malaman luka sun tafi cewa tasdiya masdar ne na sadda yusaddi tasdiyatan mislu rabba yurabbi tarbiyatan mislu adda yuaddi ta'diyatan salla yusalli tasliyatan wadansu daga cikin malamai suka ce illa muka'an wa tasdiya aslin wannan ya'un dalun ce illa muka'an wa tasdida ina fata an fahimci ne daga saddana to wannan fassara wato tana da rauni domin sun ce ya samu asali daga sadda ya siddu nan wato wagga sadda ya suddu da sadda ya siddu in an ce sadda ya suddu shine ya kange mutane an gane ko akwai kuma sadda ya suddu shine ya daga muryarsa ko sadda ya siddu ya daga muryarsa asiyah mutum ya daga murya an gane ko sai sun kace to kenan sallar su bata kasance ba illa muka'an sai mi sai fito wa tasdida tunda sun ce asalinta ya undalun ce asalinta wa tasdida kuma da kange mutane daga masallaci mai alfarma shine aikin su to wannan cewa tasdida asalinta wato daga ya ne malamai sun da'afa shi duk da yake dai yana zakkuwa da ma'ana ta wato sadda ya suddu shine ya daga muryarsa an gane ko walamma duriba ibnu maryama masalan idza qaumuka minhu yasudduna inji Allah kun ga akwai kira'a yasudduna a wannan wuri akwai kuma yasudduna kaga yasudduna nan da yasudduna shine an kace yadijjuna an gane ko suna daga muryarsu wa yalghatuna ba yalghatuna ba yalghatuna suna daga muryarsu kenan sai zaman to tasdiyanan ana nufin wato a wajen wadansu malamai tasdida sallar su aikin su kanje mutane daga aikin Allah to ka ku ga ai ba sallah bace wannan sabanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ne a yi an ka aikata wanda kuma abu ne mai hatsari a samu mutum cikin irin wannan aiki kamar da muka gaya muku wanda ya aikata wannan yana daga cikin mafi zalunci daga cikin bayan Allah kamar yadda wato Allah ya faɗa wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmu wa sa'a fi kharabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا مكاء وتصديا إذا مكدوبة أتكون للتافنا الإكليل في استنباط التنزيل na Imam Suyuti yake cewa Allah ya kawo waɗannan sifofin dan a nuna maka sifofi ne waɗanda ba su da kyau domin Allah ya faɗe su sifofin kafirai ne kenan ashe yin fito mutum ya zo yana shewa ko kuma taɓi ashe abubuwa ne waɗanda ba su cancanta ba sifatun ne mazmuma kadiba cikin al-iklil fi istinbat at-tawzih dan sifofi ne na kafirai aiki ne na kafirai an gane ko to mu kuma yanzu fito har ya zama to kamar waɗanda suka waye idan mutum ya ce koshi ma sai ya yi shi sannan kuma tabi yanzu idan ana ma taro da musulunci an kai wani abu sai a yi tabi a'a kabbara ya kamata a yi idan wani abu ya ba kuma maki sai a yi kabbara amma taro da musulunci a bada rap rap rap rap a'a wannan sifa ce ta kafirai gashi alkur'ani ya tabbatar da ita kuma kadima cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil na imam suyuti ya kawo wannan wannan ni ba sha'ani na bane amma wani zai ce min to ai ana an ce su mata maza in suna cikin sallah akwai abu su yi tasbihi mata su yi tabi sai mu ce to wannan nasu ya fitar da shi nasu ya fitar da shi mace tana iya yin wato tabi a cikin wato sallah dan wani duk yadda zai yi kirkiro matsala sai ya kirkiro mana ita fadhuqul azaba Allah subhanahu wataala ce ku dan dane azaba bima kuntum takfurun saboda kafircin da kun kasance kuna yi malaman da ke har da alqur'ani suke cewa kalima ta wato abin nan bima kuntum takfurun ya zo a wurare guda biyar ne a cikin alqur'ani mai girma shine bima kuntum takfuruna ka rike da kyau a wuri na farko ya zo ne wato a cikin suratu abin nan Ali Imran Allah subhanahu wataala ke cewa yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun sannan wuri na gaba sai a wannan wuri a cikin suratul anfal inda Allah ce wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wuri na uku sai a cikin suratul an'am inda Allah ce walau tara idhu qifu ala rabbihim qala alaysa هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سي اتكين ياسين كما ان الله سبحانه وتعالى كي cewa islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim sai kuma na karshe a cikin suratu wato al-ahqaf wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nar alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqu al-adhaba bima kuntum takfurun wadannan sune guda biyar inda bima kuntum takfuruna tazo a cikin alqur'ani in kana son ka ribantu da irin waɗannan ƙa'idodi na hadda alkur'ani sai ka rinka duba littattafai misali kalimatu tanzil da aka rubuta a ƙasar libya da sauran littattafan da suke kula da irin wannan ina fata an fahimce ni malam mu je aya ta ƙarshe saboda lokaci ya fara mun halin sa
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون نعم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda na kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu amma suna da burin da suke son su cimma akwai manya-manyan burace-burace akwai ƙanana amma babban burin su li yasuddu an sabilillah dan su kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi sabani kan sababin nuzul da wannan aya waɗansu sun tafi cewa ta sabka ne kan yakin badar da an ka yi kafirai da suka fito kafin aje wurin badar sun yi ta ciyar da dukiyarsu sun tara dukiya don aje a yaƙi manzo sallallahu alaihi wa sallam irin raƙuman da suka yanka waɗansu kuma suka ce a'a na ana nufin ta sanadiyar sabkar wannan aya shine dukiyar da Abu Sufyan ya kashe a yakin Uhudu an gane ko to duk da yake ta fuskar ma sanadi wannan bai inganta ba koko ana iya samun sabani amma ai wannan suratul anfal tana magana ne akan yaki na wato badar ba yakin uhudu ba sai ta manto zancen a ce abu sufyan ya kashe dukiya akan yakin uhudu a nan ba a ba kai zancen yakin uhudu ba nan zancen yakin badar ne ake yi a cikin suratul anfal kuma akan shi ne yakin wato ayatul sabka ina fata an fahimci ko mu ce surar take bayani amma kuma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab duk inda kafirai suke a kowane lokaci a kowane zamani ko an gane ko ba a gane ba yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ko ba mu samu afar guda ba da inganta na asbabun nuzul al-khassa amma dai kafin rade bi asuci innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle kafirai suna ba da dukiyoyinsu don su kange mutane daga hanyar Allah akwai bayani mai yawa karkashin wannan fasa yunfiquna Allah ce da sanu za su ciyar da dukiyarsu thumma takunu alaihim hasra a ƙarshe za ta zamanto nadama ba su cimma burin su wanda suke so thumma yughlabun sannan kuma za a rinjaye su ko sun ki ko sun so walladhina kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta ila jahannama yuhsharun a zuwa ga jahannama ne za a tara su Allah kai mu na tsari yan uwa musulmi ga dukkan alamu an fara nuna mini wato lokacin mu ya matsu ya kai karshe za mu yi haƙuri sai gobe in Allah ya kai mu rai za mu dora akan wannan aya da muka tsaya akan ta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh